نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma ba da fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi wani kwaci haduwar mu wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya daga hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba wanda darasin mu na yau za mu tashi a baiti na farko dangane da manzuma ta asairu ilallah wa darin akhira a inda marubuci yake cewa sa'idan ladina tajannabu subulan rada wa tayammamu bi manazilir ridwani alladhina tajannabu subulan rada waɗanda suka nisaci hanyoyin bata ko hanyoyin halaka wa tayammamu li manazilir ridwani kuma suka nufaci masafkai na neman yardan Allah maɗaukakin sarki waɗannan mutanen sa'ida sun arzuta sun samu ta goma shi kalmar a tayammum yana nufin wato nufi abinda mutum ya nufata cewa zai yi to shine waɗanda suka nemi hanyoyin yardan Allah maɗaukakin sarki su ne masu rabu gobe alƙiyama هذا هو أصل طريقهم wannan shine asalin tafarkinsu wa ƙa'idatu sayri fariqihim kuma shine ƙa'idan tafiya a ɓangarensu a jama'ansu innahum tajannabu turuqal khusran su sun nisaci hanyoyin tabewa da asara wa tayammamu turuqar ridwan sun nufaci hanyoyin neman yardan Allah madaukakin sarki tajannabu turuqash shaitan sun nisaci hanyoyin shaitan wa kasadu ibadatar rahman sun nufaci bautan allah maɗaukakin sarki ta jannabu ƙurgal jahim sun nisaci hanyoyin shiga wuta wata yamman musulan na'im sun nufaci hanyoyi ko tafarki na ni'ima tara kusayi'ad sun bar munanan ayyuka wa amilu alal hasanat sun aiwatar da kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan da shari'a ta aminci da su wa nazzahu qulubahum sun tsarkake zukatansu wa alsinatahum da harasansu wa jawarihahum da gabansu al muharramat daga barin abubuwan da suke haramun ne wal makruhat da kuma abubuwan da shari'a ta karhanta wa shaghaluha sun shagaltar da zukatansu da harassansu da gabansu bai fi illa wajibat da aiwatar da abin da yake wajibi ne wal mustahabbat da kuma abubuwan da suke musahabi ne a shar'anci tahallau bil akhlaqil jamila sun qawatu da dabi'u kyawawa wa takhallau min al awsafir razila sannan sun kadaita daga barin sifofin karkasi idan aka ce wani ya yi ado da kyawawan ɗabi'u ma'ana kyawawan ɗabi'u su ne sufofin da ake sufanta shi da su a lokacin da ya nisaci aka san wayannan ɗabi'un baya yin su idan aka ce wani ya ƙawato da gaskiya to ba magalici ba ne idan aka ce wani ya ƙawato da amana to ba mai cin amana ba ne idan an ce wane ya kawatu da adalci ba a zalimi ba ne idan an ce wane ya kawatu da kunya ba mai tsauri ido ba ne maras kunya to shi ne ma'anan tahallau bil akhlaqil jamila a yayin da abin mamaki a yau wani sa'in rashin kunya yakan zama ado a wurin wasu abinda mutum zai fito ya ma gar da gar ya tsandare ya faɗi maganin da ya ga dama wasu na ganin wannan kamar kyakkyawar ɗabi'a ce amma ba haka bane baitin shi na biyu yace fahumul ladina akhlasu fi mashihim mutasharra'ina bi shir'atil imani fahum alladhina akhlasu su ne waɗanda suke da ikhlasi ma'ana sun tsarkake ayyukansu fi mashihim tafiyansu cikin ibada mutasharri'ina suna masu shar'antuwa bi shir'atil imani da tafarki na imani ko kuma shari'a wadda ke tabbatar da su a bisa imani da Allah madaukakin sarki hatanil qa'idatani waɗannan ƙa'idojin guda biyu wa humal ikhlas sune ikhlasi wal mutaba'a da kuma biyayya da abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi shartun li kulli ibadatin zahiratin wa batina sharadi ne ga dukkan ibada bayyananniya da kuma koyayya babu wata ibada da Allah madaukakin sarki ke biyan ladan aikinta face sai ta sifantu da sharuɗan nan guda biyu shine tsarkin niyya da kuma koyi da abinda manzon shi yazo da su fakullu amalin la yuradu bihi wajhullah dukkan aikin da ba a nufi Allah da shi ba fa huwa batil wannan aikin ba ta ce ne wa kullu amalin la yakunu ala sunnati rasulillah dukkan aikin da bai kasance akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba fa huwa mardudun wannan aikin aban abin mai shewa ne Allah madaukin sarki baya san shi fa idza jitama lil amal al ikhlas lil ma'bud idan aiki ya haɗu wato idan ikilasi ga wanda ake bautawa ya haɗu da aiki fahuwa an yura da bil'amali waje Allahi wahda shi ne aikin da za a yi a nufaci Allah shi kaɗai da shi wal mutaba'atu da rasul da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa an yakuna al'amalu kad umira bihi wannan aikin shine aikin da aka yi umarni da shi fahada huwa al'amar al-makabul wannan aikin shi ne aikin da Allah maɗaukakin sarki yake ansa nan ƙa'ida ce babba dukkan inda za mu ji Allah maɗaukakin sarki ya yi maganin sakamakon aljanna za ka samu bayan tabbatuwar wannan abubuwan guda biyu don haka ba buƙatar mutum ya wahalta kan shi bayan ya ajiye abin da manzon Allah ya karanta ya yi aiki da saɓanin shi ko kuma ya yi aiki da son zuciyar shi ba don Allah ba ya sani Allah maɗaukin sarki ba zai ba shi da na aikin ba idan ka ɗauka aiki ko sunna ta manzon Allah da ikilasi sunna ita ce za ta yi ma jagoranci totar zuwa ga manufan da ake bukatan a aikin da shi mun fahimta ita ce jagora yanzu idan ya kasance target na mutum samun yardan Allah maɗaukakin sarki menene zai ma jagoranci koyarwar annabi ita ce za ta ce ma ga hanyar da za ta bi ikilasin kuma shi ne zai sa aikin kai an suwa ga allah maɗaukin sarki amma ikilasi yakan taimaka wa aikin da aka yi akan tafarkin annabi duk aikin da aka yi shi ba a tafarkin annabi ba ko da akwai ikilasi aikin ba zai ansa wurin allah maɗaukin sarki ba to haka nan aikin da sunna tabbatas annabin ya yi amma sai aka yi da wata manufa ta duniya shi Allah maɗaukin sarki ya sani abin da ya zama wajibi ba ya sani idan mutum ya ɓoye wa mutane ba zai ɓoye wa Allah maɗaukin sarki ba shi yasa zaka ji Allah na maganan innal ladina amanu wa amilus salihat yace kanat lahum jannatul firdaus nuzula kada sai an samu imani an samu aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahum arrahmanu wudda waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne Allah ke sanya so na gaskiya tsakanin su da su wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani imani shine ikhlasi don imanin mutum ya zama imanin gaskiya amilus salihat kuma aiki ya zan irin wanda annabi man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min shar'i wanda daman yana aiki dan duniya shi lahira ko oho to wannan makoma shi wuta man kana yuridu al-ajila wanda shi abin da yake nufi magaggauciya ko dai ya samu dan tagoma shi kadan a duniya ko kuma ya samu yaban mutane shine hadafin shi Allah ce ajjanna lakum fiha ma nasha za mu gaggauta mu bashi abin da muke so muku ga dama ba lallai wanda yake so ba ta yi manufar mutum anan a duniya ya suna Allah ya ga dama ya sanya ya yi sunan sama da yadda yake tsammani ko daidai da yadda yake so ko kuma ya aikin bai sunan ba za mu bashi liman nuri ga kuma wanda muka so ba ka'ida ba ne a ce duk wanda ya abin da yake so sai Allah ya masa yadda yake so amma dai ƙarshen mai zai kasance sun maja'anna lahu jahannama ya sulaha mazaun wa dahura me yasa Allah ya maka haka saboda aikin ka na duniya ne amma wanda yake nufin lahira fa Allah ce wa sa'a laha sa'ayaha yayi aiki irin aikin da ake samu a samu lahira wani irin aiki ne irin wanda annabi ya koyi lahira fa kam ko mutum yayi aiki mai kyau ko yayi aiki mara kyau ai dole zai ci to amma man arada al-akhirah me ake nufi da lahira a nan shi ne kyakkyawan sakamako domin dukkanin ayyuka mai kyau da maras kyau ayyukan lahira ne amma aikin da allah ke ba da lada shi ne kyakkyawan aiki wasu alaha sa'ayaha ya yi aiki irin aikin da annabi ya koyes wa huwa mu'min da sharɗi akwai imani allah ke tufa ula'ika kana sa'ayuhum mashkura wannan irin aikinsu ne allah ke godiya akan shi kuma irin shi ne Allah ke ba lada to sai dai kada mu manta shedan a bisa ɗabi'an shi da halayyar shi zai yi bakin iya ƙoƙarin shi ya ga cewa ɗan adam bai samu ikilasi a zuciyar shi lokacin da yake bauta wa Allah ba domin matakin da shedan ke ɗauka kwata-kwata na ya hana ka nemi ilimin da zaka bauta wa Allah da shi wataƙila misali a wannan ba zai yi nisa ba a lokacin da kake ganin al'umma ƙilla ɗan kaɗan a majalisu inda ake karantarwa za ka ga wasu linkin balinkinsu a wuraren wasanni wayanda ke wuraren wasannin nan abu ne aisar ka samu wanda in ka ce karanta ma fatiha ba zai iya karanta daidai ba watakila shekarun sun wuce shekara ashirin sun wuce shekara talatin amma idan ka ce karanta fatiha fatiha ba zai iya karanta fatiha din ba ba abin mamaki ba ne watakila shekarun baya kun ji yadda wani babban mutum a ƙasar nan ya rai karanta fatiha wanda in ba dan da hakan ya faru aka ji ba in aka ce wani mai matsayi irin nashi zai yi haka za ka yi mamaki to irinsu suna nan tari da yawan gaske shi ma ta ce kawai ta bayyana da ta wani za ta bayyana za ka samu abin mamaki sama da haka to ɗabi'an shaidan ya ja ma kunne ya ma kururuwa da Allah yanzu wanda ke da karancin hasila diniya irin wannan kuma ya tabbatu akan duniya ba zai samu mai koya mar addini ya koya masa ba to amma da ke manufar damu ba ta dan Allah bace duniya aka fuskanta kuma sai Allah ya ba su duniyar gwargwadon hali amma dai abin da za a samu lahira da shi kuma babu ita ko lahira ba a samunta da tsantsan kuɗi haka nan kawai ka ce don ka mallaki kuɗi babu aiki babu ikilasi za ka shiga aljanna a'a Allah maɗaukin sarki ba a masa haka alƙiyama rana ce da abin da ka mallaka na dukiya abin da kake mallaka na 'ya'ya ba su yi ma amfani a illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je wa Allah da aiki mai kyau idan shedan yayi kokarin taɗe ka kada ka je makaranta ka koyi ilimi ka ce sai ka je to zai sa ka je din ya baka dama ka je amma zai nuna ma cewa ba sai ka yi aiki da ilimin naka ba ma daruri ka yi aiki da ilimin naka wataƙila in ka yunkura ka fi ƙarfin shi cewa sai ka yi aiki da ilimin to kuma sai dinga jefa ma riya idan wane gani ika nuna kafuwa ne idan a san ka haka irin wannan wallahi shaidan ba zai gushe yana rataye da ɗayan mu ba har sai idan mutum ya cika da imani sannan ya ɗaya bai tsammani tsakanin shi da mutum amma ma damar akwai numfashi na zuwa ya dawo tare da mutum shaidan bai ɗaya bai tsammanin cewa zai gallabi wannan mutumin ba to ashe me ya kamata mutum ya yi mutum ya kama karantarwa ta annabi ya riƙe kuma ya lizinci addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini ya wanda ke juye zukata Allah ka tabbar da zuciyata akan addini wa in ma yanzagannaka min ash-shaytani azkum fasta'id billah duk lokacin da shaytan ke kokarin ya yaudare ka ya sanya ka saba wa Allah kai karin shurun Allah madaukin sarki to sai baitin shi na uku sai yake cewa wa humul ladina badaw manazil sayrihim bainar raja wal khawf lid-dayyan wa humul ladina sune waɗannan da banau manazila sairihim suka gina masafkai na tafiyansu zanguna na tafiya matakin tafiya ɗaya bayan ɗaya sun gine shi ne bainar raja tsakanin fata wal khawfi da tsoro liddayyani na mai sakamako shine Allah wato al'amarinsu ya tafi bainal khawfi war raja kuma wannan shine matakin da mumini ke kai shi mutum ya bauta Allah madaukin sarki khawfan wa tama'a yana mai jin tsoron azabar Allah madaukin sarki yana mai fatan rahaman shi aisaru fi jami'i umurihim sun kasance a dukkanin al'amuransu mustashibin suna masu abuta wa mulazimin suna masu luzunta lil khawfi war raja tsoron Allah madaukakin sarki ma'ana tsoron azaban shi da kuma fatan rahama shi wa zalika anna lahum nazara wannan ko saboda suna da hangen nesa ay nazarun ila anfusihim wa taksirihim fi huquqillah ganin da suke zuwa ga kawunan su da kuma kasawar su cikin haƙoƙan Allah madaukakin sarki yuhdithu lahum al-khawfa wannan shine zai samar da tsoro a cikin zukatansu wa nazarun ila minanillahi alaihim idan suka dubi baiwa ta Allah madaukakin sarki da ya akan su wa ihsanihi ilaihim da kyautayi da ya musu yuhdithu lahum raja wannan shine zai farar musu da fata da kuma kaunar rahamar Allah madaukakin sarki kamar yadda hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar cewa damu zai dubi tattali na azabar Allah da madaukakin sarki da yayi ga wanda ya saba mar to da sai mumini yake tunanin cewa ba wanda zai tsira daga barin azabar Allah madaukakin sarki da kuma kafiri zai dubi tattali na sakamako mai kyau da Allah ya bayan shi muminai to da shi ma sai ya ɗarsa rai a rahman Allah madaukakin sarki to har kullum idan bawa ya kasance a mataki na tsakanin alkhawfu da raja tsoron shiga Allah shine zai dagile shi wajen sabawa Allah madaukakin sarki fatan rahaba shiga ubangijin shi shine zai zaburar da shi wajen bautawa Allah madaukakin sarki daga lokacin da ya nufaci zai aiwatar da aikin sabo idan ya tuna tattali na azaba da Allah madaukakin sarki yayi ga wanda ya aiki irin wannan sai tsoro ya kama shi sai ya rufa kan shi asiri sai ta ai nazarun ila anfusihim suna da kallo zuwa kawunansu wa taqsirihim fi huquqillah da takaitawarsu wajen haƙoƙa na Allah yuhdisu lahum al-khawfa wannan shine ke farar da tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zukatansu wa nazarun ila minanillahi alaihim idan sun dubi baiwa ta Allah madaukakin sarki da ya akan su wa ihsanihi ilaihim da kyautayin shi zuwa gare su yuhdisu lahum ar-raja sai ya fara musu da kyakkyawan fata ga Allah madaukakin sarki wa aidan bayan haka yanzuruna ila sifatil azima wal jalal sukan bibi sifofi na girma daukaka wal hikima da sifofi na hikima wal adli da kuma adalci fa yakhafuna ala anfusihim za su ji wa kawunan su tsoro min tarattubi afariha wato a samu jeruwar afar na waɗannan sifofi a kansu وينظرون إلى صفات الرحمة زاس دوبي سكوفين رحمة والجود دبيوة والكرم دكرمت والإنسان دكما كوتي فيرجون ما تقتضيه زاس فاتا أبن دو أن سكوفين كيه كنتاوا إن فهمت معنى إذا متن يدوبي الله مدوكين سلكي أبسا سكوفين شي نجلما دكما سكوفين شي ندوككا da sifofin shi na hikima wanda ke sanya doka da sifofin shi na adalci to a lokacin sai dan adam ya jiyo kan yi tsoron abin da ka iya biyo bayan sabon Allah in yayi a gefe guda idan ya duba sifofi na rahama da sifofi na baiwa da sifofi na karamci da sifofi na kyautayi to sai ya yi fatan waɗannan sifofin na Allah maɗaukakin sarki su dabbako a kan shi fa'in fa'alu hasana idan sun aiwatar da aiki mai kyau jama'u bainal khawfi war raja sukan hada tsakanin tsoro da kuma fata fayarjuna qabulaha sifatan ansuwar ayyukansu wa yakhafuna raddaha su ji tsoron kada a maishe musu da aikin su wannan suna cikin aikata aikin amma akwai tsoro da fata tare da su menene fatan su Allah ya anshi aikin menene tsoron su a mayar da aikin a ce ba a so kun fahimta wani irin aiki ne Allah baya so aikin da ya saba wa aikin manzon Allah Allah yana mai shi da shi baya so hakanan aikin da ba a yi shi don Allah ba aikin da babu ikilasi to suna jin tsoron Allah madaukakin sarki ya maido musu ayyukan sai shi baya so wa in amilu sayyi'a idan ku sun aiwatar da ayyukan laifi khafu min iqabiha sukan ji tsoron abin da zai biyo baya ma'ana akuban wannan aikin wa rajau magfirataha bi fadlillah za su yi fatan neman gafaran aikin da fadalan Allah madaukakin sarki ka duba hikima ma'ana har kullum mumini a cikin aikin shi akwai alkhawf wa raja idan yayi sallah a cikin sallan akwai alkhawf wa raja idan yaje ya caca a cikin caca akwai alkhawf wa raja lokacin da yake sallah menene khawf nashi tsoron a tattare sallar a jefa mar ita a fuska menene fatan shi Allah ya anshi ladan Allah ya anshi sallan ya bashi ladan a lokacin da yake caca menene fatan shi Allah ya gafarta masa wannan shine fatan shi menene tsoron shi Allah madaukin sarki marhuba to ashe daga lokacin da shedan ya rinjaye shi ya aiwatar da aikin barna ga ya aikata aikin barnan to sai tsoron hukuban ubangiji ya same shi kuma sai fatan rahaman Allah madaukakin sarki wannan sai sanya shi istighfari ya kuma sanya shi kamewa daga barin saban nan gaba fahum bayna da khawfi wa raja'i yataraddadun dan haka zaka samu bayi na gari kullun suna kai kawo tsakanin tsoron Allah tsoron akuban shi da kuma fatar rahman shi amma faɗan mai faɗa ya ce shi yana bauta wa Allah kawai dan Allah ya cancanta a bauta masa ba don kwaɗayen rahamar shi ba ba kuma dutsen azaban shi ba to wannan ya saba wa abin da nassin alqur'ani ya tabbatas da abin da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tabbatas domin idan ka dubi nassosa wanda ke kwadaitarwa akan aljanna ai ana son azaburar da himmar mutum ne ya kame daga barin sabon Allah ya runguma ayyukan da'a har ma Allah ke sifanta bayan shi a wurare da dama cewa daga cikin ɗabi'ar tasu shine yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan kaga ababin yabo ne Allah ke bansu to mutum ya ce kawai zai bauta wa Allah kawai dan Allah ya cancanta aibe shi ba dan jin tsoron wutar shi ba ba dan fatan rahama shi ba wannan kuskure ne wa ilaihi ma da'iman yafza'una zuwa ga waɗannan abubuwan guda biyu alkhawf war raja kowane lokaci musulmi suna zabura zuwa gare shi wa minhuma fi amri sayrihim mutaraddiduna zaka same su masu kai kawo a cikin al'amarin tafiyarsu zuwa ga Allah madaukakin sarki fa'ula'ikan ladina a arazu kasabar sabaɗi waɗannan su ne suka anshi kyautan tsere kasabar sabaɗi shi ne lada da ake sanyawa idan an yi musabaka wanda ya na ɗaya za a bashi abu kaza wanda ya na biyu abu kaza wanda ya na uku abu kaza kyautan da ake sanyawa shi ne kasabar sabaɗi to waɗannan mutanen da ke tafiya a matafiya irin wannan sun tattali kaya irin wannan wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne ma'abuta rabu abin da yasa malam ya ambaci littafin shi as-sayru ila Allah wa darul akhir tafiya zuwa ga Allah da kuma gidan lahira ai ko yanzu da mutum ke rayuwa a duniya yana rayuwa ne a inda ubangiji madaukin sarki zai kama shi amma ka tattara daga radda aka haifi mutum ya faɗo duniya numfashin shi a lissafe yake mintunan da zai yi ko sakan a lissafe suke mintunan shi a lissafe awannin shi a lissafe kwanakin shi a lissafe satukan shi a lissafe watannin shi a lissafe shekarun shi a lissafe yanzu nan an haifo yaro duniya ya yi kuka ya ja numfashi ya maido numfashi daya daga adadin numfashin da aka kaddara zai yaro lokacin da ake cewa yanzu nan aka haife shi ba a wuce minti daya da haihuwan shi ba a wannan minti ɗin numfashi nawa ya yi a cikin numfashin da aka lissafa mata yanzu nan za ka ji ana cewa ai ba a wuce awa ɗaya da haihuwar shi ba awa ɗaya ta kunshi sakan nawa ta kunshi minti nawa a abin da aka ɗeba masu zai yi na shekara ɗari ko sama da shekara ɗari yanzu an janye awa ɗaya wannan yaron shi ne za ka ji ana yau suna ya sati guda amma har yanzu sabon yaro idan ka lissafa satin guda da yi daga lokacin da aka haife shi in ka rige awar zuwa lokacin wannan sai ka samu awa na wuce minti nawa kuma sakan nawa sai ka san ashe abin da yi yanzu shi ne za a ce ya kama hanyar shi totar zuwa ga allah maɗaukakin sarki domin ya sa gaba lahira ya fuskanta gadan-gadan a kan hanyar shi ta tafiya ayyuka ne a shimfiɗi ita sunna ta shimfiɗa mar hanyar da zai yi tafiya a kai domin ya sadu da allah maɗaukakin sarki haka shaidan a gefe guda ya zo ya shimfiɗa mar hanyar da ke ɗauke da ayyukan sabon allah ya ɗauko mayafi na addini ya yi dododo ya ɗora a kai to haka mutum zai tafi idan mutum ya rayu ba bisa ilimi ba to akwai yiwuwar bi hanyar shaidan a tsammanin shi hanyar addini ce domin za ka ga wani abu a ganin ido ya yi kama da irin abin da ke kan hanyar addini sai dai ba ɗaya ba ne ba kowa ke iya ganewa ba in ba mafuta ilimi ba don shaidan zai iya ɗauko bidi'a sai ya ajiye akan tafarkin ka in ka ga bidi'a ta yi kama da sunnar amma ba sunna ba ce sai dai wa ke iya bambance sunna da bidi'a sai wanda ya karatu to sai ka lissafa adadin kwanakin da Allah madaukakin sarki ya kaddara za ka yi ko shekaru yanzu kana da shekara 40 da doriya a duniya kana da shekara 50 da doriya kana da shekara 60 da doriya me ma saura a rayuwa yau a wani gidi mutum ya kai shekara 80 shekara 80 a duniya me ya ma saura ko da akwai abin da ya saura kai ka san gangara aka sha ba maganin sauran dagawa kuma kullum kakan rasa lafiyar jikinka daga wani hali zuwa wani hali Allah sauƙaƙe da haka sai shayi ko ula'ika hum muflihun baitin shi na hudu yace wa humul ladina malal ilahu qulubahum bi wudadihi wa mahabbatir rahman wa humul ladina sune wadanda mala al ilahu mala al ilahu asali haka yake amma saboda idan ya ce mal al'ilahu sai baitin ya zama ya kari domin wahumul ladhi na malal ila qulubahum mun fahimta in kayan ka shaka zai baka wahumul ladhi mutafa'ilun na malal ila mutafa'ilun qulubahum mutafa'ilun to idan ka ce mala'al ila qulubahum sai baitin ya zama ya kari su ne wanda ubangiji ya cika zukatansu biwidadihi da san shi wa muhabbatar rahamani da san Allah madaukakin sarki wa hadhihi manzila wannan matakin hiya manzilatul mahabba shine matakin so hiya aslul manazil kulliha wanda shine asalin masafkai dukkan su baki daya wa minha tunsha jami'ul a'malis salihah daga so ne ake fara da dukkanin ayyuka na gargari wal a'mal nafi'a da kuma ayyuka masu amfani wal manazil aliya da kuma wannan ne ake taka mataki madaukaki kusan ina ga maganar so a takeice ya gabata a littafin da muka kare na alwasiyatu subra wa ma'ar al mahabba abinda ake nufi da al mahabba shine ta'alluqul qalbi bil mahbub rai tarate da abinda take so walzumul hubbi lil qalbi da kuma lizintar son ga zuciya fala yanfaku anhu son ya zan ba zai rabu da zuciyan ba wahiya tabtadi min sahibi hal infikaka amma yakrahul habib son shine ke hukunta al infikaka janye jiki da kuma bari al infika bi ma'ana al i'tizal wal ibtial shi ne ke hukunta janye jiki da bari amma ya karahuhul habib dangane da abin da masoyi yake so ai har idan kana son wanda kake so to ba za ka so abin da zai cutar da wannan abin ba haka ne da haka malamai ke cewa ta ya za a yanzu mutum ya tabbata cewa shi mai son allah maɗaukakin sarki ne a lokacin da ya rinsa ido ga dangaren kuma yana saba wa allah kaga idan ya faɗa cewa yana son allah da son allah da gaske ne to da sai a same shi mai yi wa Allah maɗaukin sarki biyayya amma wannan ba ka raba mutum da abin da ya ga dama a bakin shi ya faɗa abin da zai faɗa a bakin ya saba abin da ke zuce shi shi yasa wani malami ke cewa ta asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu mudhi'u ya za a yi ka zo kana saba wa Allah madaukin sarki wa anta tuzhiru hubbahu kuma ka bayyana wa mutane kai mai san Allah ne yace hadha la amri fil qiyas badi'u wannan a hankalce ma akwai abin mamaki law kana hubbuka sadiqan da son da kake yi wa Allah gaskiya ne la'abatahu da kayi wa Allah biyayya saboda innal muhibba liman yuhibbu mudib wanda yake so har yana yin da'a ga abin da yake so haka ne ko shi yasa wasu da suka ce suna son Allah da manzo sai Allah ya jarraba su ya ce ka gaya musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har da gaske ne kuna son Allah ni za ku to amma idan ka samu mutum aikin shi ya sha bamban da karantarwar manzon Allah kuma sai ya faɗa cewa yana son manzon Allah wannan ba da gaske bane wal mubadara ila ma yurdihi ya kuma yi gaggawan aiwatar da abin da zai yarda da shi bi kalbin munsharihin da zuciya mai yalwa ma'ana ya abin cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da kallafawa ba wa sadarar rahib da kirji mai yalwa fa in takallama takallama billah idan zai yi magana zai yi magana ne don Allah wa in sakata sakata lillah idan yayi shiru zai shiru don Allah wa in taharraka idan zai yi motsi falillah don Allah wa in sakana idan ma ya zauna baya motsin falahu duk don Allah ne wa ya hadisu an lahubbi shauku ila Allah abin da ke faruwa dangane da so shine a samu begen Allah madaukakin sarki mun fahimta wato zaka iya gane haka idan ka auna abin da mutum yake so a duniya to haka nan mumini wanda ilimin Allah ya tabbata ran shi yanzu misali idan mutum yana son yarinya ya je wuri kawai burin shiga yarinyar wannan baya yarda da duk wani abin da zai kare ganta da za ka yi la'akari lokacin da ta taho sai ka yi tsaya gaban shi to sai ya canza wuri don ya ganta don abin da zama da shi ke nan wurin idan maganar ta yake son ya ji lokacin da ta fara magana sai ka fara iza'aji haushin ka zai ji to shi yasa har kullun zaka samu mu'mini yakan nashadu ya samu kwanciyar hankali ya samu nashadi a ran shi a lokacin da ake ambaton Allah madaukakin sarki yanzu idan an fara karanta alqur'ani wani sai shiga damuwa wani kuma ya samu kwanciyar hankali da zarar an kira sallah wani sai ya samu nutsuwa wani kuma hankalin shi tashi to har kullum mu'mini idan zai yi magana don Allah in yayi shiru don Allah in yayi motsi don Allah in ba bai yi motsin ba don Allah in yi fushi don Allah in yarda don Allah to abinda zai faru shine a samu bege wal qalaq fala yakadu sahibuhu yastakir a kuma samu qalaq wato shine kadawar zuciya fala yakadu sahibuhu yastakir kusan wanda ke akan wannan matakin baya samun nutsuwa a ran shi saboda ya za a yi ma'abucin wannan ya samu nutsuwa aljanna yake nema lissa bai samu aljanna ba har yanzu kaga dole ya zama akwai damuwa a cikin rai fa in kila idan an faɗa cewa fa halil mahabba allati hiya a'la maratib min wasila wa sabab shin wai so allati hiya a'la maratib wanda shine mafi daukakan darajoji hal min wasa'il hal min wasila shin akwai wata hanya wa sabab da wani dalili da ke sanya mutum ya samu kanshi a matsayin irin wannan kila akan ce lam yaj'al Allahu matlaban illa ja'ala li husulihi sababa Allah madaukin sarki bai taba sanya wani sababi ba face sai da ya sanya bai taba sanya wani abin neman da ya umarni a nema ba face sai da ya sanya sababi famin akbari asbabil asbabiha al-infikaku an kulli qati'in bil qawli walfi'il wal afkarar radiyya yana daga mafi girman sabubba ko dalilai da ke sanyawa mutum ya tabbata a wancan matabbacin mafi girman daraja shine al'infika nisasa da bari an kulli qadi'in daga dukkan abin da ka iya yanke alaka tsakanin kai da ubangiji bil qawli a magance wal fi'li a aikace wal afkarar radiyya da kuma tunani gurbatacce tunanin da ke iya haifar da mutum kuma baya wal iktaru min zikrillah da yawaita ambaton Allah bi huduri kalbin mutum ya rika ambaton Allah hatta a cikin zuciyar shi wa tadabburi kalamihi karim da kuma la'akari da ayoyin alqur'ani mai girma a lokacin da mutum ke karantawa wa mutali'atan ni'amahu al'azima mutum ya rika hangen ni'imomin Allah madaukakin sarki masu girma da yayi alal abdi akan bawa wa bil wuqufi bayna yadayhi bi huduri qalbin mutum ya rika tuna tsayuwan shi gaba ga ubangiji wannan ya rika tuna abin a cikin ran shi wa adabin fil wuqufi bayna yadayhi da kuma ladabi wajen tsayuwa ga ubangiji madaukakin sarki wa mujalasatul muhibbin da kuma zama da wanda ka san suna son Allah madaukakin sarki wa mujanabati kulli qati'in da nisasar duk abin da ka iya yanke alaka mai kyau tsakaninka da ubangijinka faman fa'ala dhalik wanda ya aiwatar da haka na la mahabbatallahi insha Allah zai samu son Allah in Allah ya so wallahu musta'an Allah shine wanda ake neman taimako a wurin shi ولهذا قلت malam yace saboda haka sai na faɗa na ce wa humul ladina aktsaru min zikrihi fi sirri wal ilani wal ahyani wa humul ladina sune waɗanda aktsaru min zikrihi suka yawaita ambatan shi fi sirri wal ilan a boye da a bayyane wal ahyani da kuma sauran lokuta baki daya manzilatun sharifa wannan matsayi ne madaukaki hajatu kulli insanin ilaiha wanda dan adam na da bukata ko mutum na da bukata dukkan mutum na da bukata zuwa ga wannan bal daruratuhu ilaiha fawqa kulli haja nan cewa hajatul insani ilaiha fawqa kulli haja bukatuwar dan adam zuwa ga wannan matakin ta karamma kowace irin bukata sai ce a'a bal daruratuhu ilaiha larura ta tilas da dan adam ke da ita fawqa kulli haja ta ma dukkan bukatar da ɗan adam ke da ita fa zikirullah ambaton Allah huwa imaratul awqat shine raya lokuta wa bihi tazulu al-humum wal ghumum wal qudurat da ambaton Allah ne tazulu al-humum bakin cikai suke barin zuciya wal ghumum da damuwa wal qudurat da kuma dukkan wani gurba da ke cikin zuciya kaga wannan shine abin da ya mutabaka da nassosin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to amma wani sai shayi bi dhikrillahi tazdadu dhunubu wa tanqamisul basair wal qulub kuma an kai magana sai shi bai zama gari bi dhikrillahi Allah ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub haka Allah ya faɗa ala bi dhikrillahi da ambaton Allah tatma'in liqulub zukata suke samun nutsuwa to amma sai shayi bi zikrillahi tazdadu dhunub wai da ambaton Allah ne zinukan mutum suke ƙara karuwa wa tanqamisul basair basiran mutum ta shafe ya zan babu ita wal qulubu da zuciya Allah sani wa bihi tahassul afrah wal masarrat da ambaton Allah ne farin ciki da nishadi yake tabbata وهو إمارة القلوب المغفرات abbaton Allah shine ke raya zukatan da suke kango zukatan da sun mutu wanda fari ya kama su kama annahu ghirasul jannat kamar yanda ambaton Allah shine tashe na gidan aljanna wa huwa musil li a'la al maqamat ambaton Allah shine ke sadar da mutum zuwa ga darajoji mafi ɗaukaka wa fihi mil fawaid ma la yusa a cikin ambaton Allah akwai fa'idojin da sun fi karfin alisafa wa mil fawaid akwai fabala ma la yu'addu wa la yunqaba abinda ba a iya lissafa su ba a iya karas da su qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera ya ku wanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila sannan ku yi tasbihi da tsarkake Allah madaukakin sarki bukratan wa asila safa da yamma wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada li rajulin ga wani mutum qala yace inna shara'i al-islam kad kathurat alayya shari'a ko shari'o'i na musulunci sun yawaita a kaina fa ausni yi min wasiya an umarce shi da yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya bar kaza ya bar kaza ce to yi min wasiya kale ce la yazalu lisanuka raqaban an dhikrillah ko min dhikrillah kada harshen ka ya gushe yana danye daga ambaton Allah madaukakin sarki ma'ana ka saba wa harshen ka ambaton Allah ya zama ambaton Allah shine daidaitun harshen ka wakala sai ya faɗa cewa sabaqal mufarridun al mufarridun sun tsere wannan abin da manzon Allah ya faɗa kenan kalu sahabbai suka ce wa mal mufarridun ah to kuma su wane ne al mufarridun kala sai manzo Allah ce musu adh-dhakiruna Allah kathiran wa dhakirat su ne masu ambaton Allah da yawa maza da kuma masu ambaton Allah da yawa mata to waɗannan suna da namban yabo kuma suna da riba ta tserewa wannan ko saboda sanya ambaton Allah gadan-gadan a gabansu Allah maɗaukin sarki da ta damu to ina ganin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dadan shi wanda ba kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya musu lafiya na roƙon kai Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani